الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا يمتن جمعة بير قوتنا جمادة الأولى hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 daidai wanda daidai da sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya domin ci gaba a cikin karatun littafin nawa mai albarka kitabun tauhid na salih ibn fauzan al-fauzan hafizahullahu ta'ala a yau insha Allahu za mu yi ƙarashin babin alhukumu bi ghairi ma anzalallah satin da ya gabata mun yi bayani game da abin da ya shafi hukunci da abin da Allah bai sabkar ba a yau insha Allah za mu tashi hukumu man hakama hukumu man hakama bi ghairi ma anzala Allah hukumcin wanda yi hukumci da abin da Allah bai sabkar ba bi ma'ana kenan bayanin zai shafi duk mutumin da yi hukumci da abin da Allah bai sabkar ba bi ma'ana menene hukuncin duk wanda ya hukunci da abin da Allah bai sabkar ba qala Allah ta'ala wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun Allah madaukakin sarki yace wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wanda bai yi hukunci ba da abin da Allah ya sabkar fa ulaika humul kafirun lalle waɗannan kafirai ne kenan duk wanda suka yi hukunci da abin da Allah bai sabkar ba kafirai ne da nassin wannan ayata alqur'ani mai girma suratul maida wa fi hadhihi al-ayati al-karima anna al-hukma bighairi ma anzala Allah kufrun lalle a cikin wannan aya mai girma hukunci da abin da Allah bai sabkar ba ko kuma yin hukunci da wani abu wanda Allah bai sabkar ba kufrun kafirci ne bi ma'ana aya ta bayyana karara cewa yin hukunci da duk abin da Allah bai sabkar ba hukum kafirci ne wa hadha al-kufru taratan yakunu kufran akbar yanqulu anil milla wannan kafircin da aya ke nune zuwa gare shi wani lokacin yakan kasance kafirci babba wanda ke fitar da ma'abucin shi daga bar musulunci وتارة يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة a wasu lokutan kuma yakan kasance kafirci karami da bai fitar da ma'abucin shi daga bar musulunci ina fata mun gane kenan Allah da ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun duk wanda ya hukunci da abinda Allah bai sabkar ba lalle waɗannan kafirai ne lafazin alkufur a cikin wannan aya yakan ɗauki hukunci biyu a wani lokaci yakan kasance kafirci babba wanda ke fitar da ma'abucin shi daga bar musulunci a wani lokacin kuma sai ya kasance kafirci karami ne wanda matsayin sabo yake mai girma sai dai baya fitar da ma'abucin shi daga bar musulunci ina fatan an gane yawwa kenan hakimi ko shugaban ƙasa ko mai milki da ya hukumci da abin da Allah bai sabkar ba halin shi bai fita cikin hali guda biyu ko ya kasance kafiri ne wanda ya bar musulunci ko ya kasance a'a karamin kafiri ne bi ma'ana fasiki ne ya aikata laifi amma laifinsa ba zai fitar da shi daga cikin musulunci ba ina fata an gane wa zalika bi hasabi halil hakim hakan kuma yakan kasance ne gwalgwadon halin wanda ya hukumci abin na koma zuwa ga shi wanda ya hukumci wani yanayin zai kasance kafirci babba wani yanayin sai kasance kafirci karami فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب yadda lamarin yake idan ya kudirce shi hakimi kenan idan ya kudirta cewa lalle hukumci da abin da Allah ya sabkar ba wajibi bane ba wa annahu mukhayyarun fihi kuma cewa shi mai yin hukumcin an ba shi zaɓi game da yin hukumci da abin da Allah ya sabkar fa innahu awistahana bi hukmillah ko kuma ya wulakanta hukuncin Allah wa ataqada anna ghayrahu min alqawanin wan nuzum alwad'iyya ahsanu minhu ya kudurta cewa wani hukunci da abinda Allah ya sabkar na daga tsarin kanuni na yanzu da ake tsarawa wanda wasu suka zamna suka tsara shine yafi sama da na Allah wa annahu la yasluhu li hadha zaman ko ya kudurta cewa lalle hukuncin Allah bai dace da wannan zamanin da muke ciki ba أو أراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاء الكفار كوي كسانشي يا نفاتي يوم حكمتي دا أبن دا الله بسبكر بدنيا يردد دا كافري والمنافقين دا منافقي فهذا كفر أكبر تولنا ينين كافرتي شكافرتي نبابا ina fata mun gane jerin zancen kenan duk hakimi ko shugaba da ya kasance ya kudurta cewa lalle hukunci da abin da Allah ya sabkar ba dole ba ne ba to wannan kafiri ne kafirci babba ya fitar da shi daga bar musulunci yin hukunci da abin da Allah ya sabkar in akwai wani wajibi to shine mafi wajabcin wajibi ina fata mun gane wajibi ne dole ne babu sakaki game da yin hukunci da abin da Allah ya sabkar idan hakimi ko shugaba ya kudurta cewa lalle yin hukunci da abin da Allah ya sabkar ba dole ba ne ta wannan lokacin ya zama kafiri wanda ya fitar da shi daga bar musulunci wa annahu mukhayyarun fihi ko kuma ya rika ganin cewa a'a shi yana da zabi game da yin hukunci da abin da Allah ya sabkar ya ga damar yayi wannan ko yayi wannan kenan abun kusan ba dole bane ba ko yayi na Allah ko yayi wanda ba na Allah ba a wannan lokacin ma kafiri ne wanda kufurcin kafircin shi zai fitar da shi daga bar musulunci aw istahana bi hukmillah ko ko ya walakantar da hukuncin Allah yana ganin cewa hukuncin Allah bai dace da mutane ba wannan ma kafirci ne babba wa ataqada anna ghayrahu min alqawanin wan nuzum alwada'iyya ahsanu minhu ko ya kudurta cewa lalle wasu daga cikin dokoki da wasu suka tsara na zamani sun fi dacewa sama da hukuncin Allah a wannan lokacin ma ya yarda kafiri ne babba wa annahu la yasluhu li hadha zaman ko ya kudurta cewa lalle shari'ar musulunci bata dace ba da wanga zamanin na ci gaba da muka samu kanmu akai wannan ma kafirci ne babba da zai da zai sai fata daga cikin musulunci aw arada bil hukm bighairi ma anzalallahu istirda al kuffar ko kuma ya nufaci yin hukunci da abin da Allah bai sabkar ba domin ya yardar da kafirai kafiran duniya su ba shi yabo su ba shi gala su yarda da shi su ba shi aminci su yabe shi idan ya yi haka domin nufin hakan ko kuma munafukai su yabe shi fa hadha kufrun akbar malaci to wannan kafirci ne babban kafirci Allah kiyaye مالت وان اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع, مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص أبن نبي إذن يقدر تتوى للي ينهكم تدابن ألا يستبكر واجبين kuma ya san ilimin wannan matsalar da ya hukumci a kanta wa adala anhu amma sai ya ƙi yin hukunci da abin da Allah ya sauka ma'a'tirafi mustahiqqu lil uquba annahu mustahiqqu lil uquba tare da cewa shi ya yarda cewa ya cancanta Allah ya masa azaba fa hadha asin to lalle wannan sai a ce mishi mai sabo ne ba kafiri bane ba ina fatan kun fahimci mas'ala mutum ne yayi hukunci cikin wata mas'ala daga cikin mas'aloli na al'amuran rayuwa da suke da alaƙa da zamantakewa ta mutane da ya hukumci akan wannan matsala sai ya hukumci da sarran shi tare da ya san menene hukumcin Allah a cikin wannan matsala amma sai ya bi sarran shi yana mai yarda a zuciyar shi cewa shi yayi laifi har a wurin Allah ya cancanci Allah mishi azaba saboda abin da ya riga ya aikata to wannan sai a ce mishi mai sabo ne ba kafiri bane so da farko ya san cewa hukunci da abin da Allah ya sabkar dole ne na biyu ya san mas'ala a shar'ance ga yadda ake yin ta sai ya bi son ran shi yayi abin da ba haka nan ba abin da Allah bai sabkar ba tare da ya yarda a zuce shi shi mai laifi ne ya cancanci azaba to wannan mai sabo ne ba kafiri bane ba wannan a cikin mas'ala daga cikin mas'aloli kenan ina fatan an gane mala ce wa in i'taqada ko wa yusamma kafiran kufran asghar wannan aikin nasa za a sa masa sunan kafirci karamin kafirci kafirci amma karamin kafirci kenan sai mu gane shi akwai bambanci tsakanin babban kafirci da kuma karamin kafirci me bambanci tsakanin su zai bada amsa babba wanda ke fitar da ma'abucin shi daga musulunci karami ba ba zai fitar da shi daga musulunci ba amma shi mai sabo ne shine bambanci tsakanin kafirci babba da kafirci karami yanzu dai an rike ko malaci wa in jahala wa in jahila hukmullah fihi wa in jahila hukmullah fihi ma'a badl juhdihi واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ وله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور إذا متن يجاهلتي hukumcin Allah a cikin matsala tare da ya zuba ƙoƙarin shi iya ƙoƙarin shi ya ba da lokaci gwalgwadon halin shi wurin ya gano hukumcin wannan matsala a cikin shari'ar musulunci sai ya kuskure ya yi ba daidai ba bisa ga kuskure lahu ajr wannan yana da lada akan kuskuren da yake wa khata'uhu maghfur kuma kuskuren shi an yafe masa shi kun fahimci matsalan ko akwai bambanci tsakanin shi wanda ya gabata shi wanga yayi hukunci ne akan wata matsala yayi hukunci ne akan wata matsala to sai ya jahilci hukuncin Allah a cikinta ta bimana bai san menene Allah ya ce a yi game da wannan matsala ba sai ƙoƙari ya yi bincike ya yi tunani ya bi da hanyoyin da zai bi domin ya riski daidai abin da Allah ke so ya ba da lokaci wurin bincike cikin littattafan ilimi da malamai don ya riski menene daidai a cikin wannan matsala sai zo ya yanke hukunci daga baya sai ya fahimci cewa ya yi kuskure ba daidai ba ya yi ya saba ma Allah ya yi abin da Allah baya so cikin hukuncin da yi to wannan kuskuren da ya yi za a ba shi lada guda a kai kun fahimta muku za a ba shi lada akan kuskuren da ya sannan kuma wannan kuskuren da ya tabka akan wannan mas'ala an yafi mishi ita wannan mas'ala tana da alaka da mujtahidi a cikin mas'ala mujtahidi mutunan da yana da ala duka yana da wani dun makamashi na ilimi da zai taimaka mushi wurin zartar da hukunci ya yi iya binciken shi iya nazarin shi don neman daidai a cikin hukuncin Allah sai kuskure wannan yana da lada akan kuskuren da ya yi kuma kuskuren an yafi masa kenan duk hakimin da ya bi hanya mai kyau wurin ya yi hukunci akan matsalar da ya jahilce ta sai ya kuskure za a ba shi lada ɗaya akan wannan kuskuren kuma kuskuren da ya Allah ya yafi masa kaga sabanin wanda ya gabace shi shi ya yi hukunci kan matsalar da ya santa kuma ya san hukuncin Allah a cikinta kuma ya san dole ne ya bi hukuncin Allah kuma ya yarda cewa ya yi laifi har a wurin Allah ya cancanci Allah ya mishi azaba sai ya bi sarran shi abinda Allah baya so to kaga wannan mai sabo ne kuskuren dai Allah sai ya rubuta mishi ya kuskure sai dai ba za a kafirta shi ba sabanin wanda zai yi hukunci da abinda Allah bai sabkar ba ya rika ganin cewa wanga zamanin da muke ciki bai cancanci a rika wannan azaban nami a cire ma mutum hannu barawo kenan ko nami za a bulale mutum bulala ɗari nami za a jefe ha mun waye mun ci gaba da an ƙetar wannan kafiri ne arne ne ya bar musulunci ko da yana sallah yana azumi yana zakka yana haji sai ya dawo ya tuba so da walakanta hukuncin Allah ne da za a bi hukuncin Allah a cikin duniya ya zuwa tashi alkiyama zai yi daidai da kowane zamani hukunci ne wanda yake daidai da zuwa al'umma annabi Muhammad ya zuwa tashi alkiyama canzawar duniya ci gabanta waye wasu ba zai yi tasiri ba cikin alkur'ani mai magana Allah ce magana wanda shi ya halicce ku ya tsara muku rayuwa wanda kafin ku zo ma ku san ku suwa ne ne ba ku ya tsara muku rayuwa zuwa tashin alkiyam wani ci gaba ne zai zo ya canza hukuncin Allah babu shi yawa kenan duk irin masu wannan tunanin kafirai ne wallahi ko da suna cikin musulmi suna sallah ba abin da zai sa su dawo musulmi sai sun tuba su kaddar hukuncin Allah su gane cewa lalle hukunci gaba ɗaya na koma zuwa ga Allah madaukakin sarki malaci wa hadha fil hukmi fil qadiyya al khassa wannan bayanin da yayi duka fa cikin matsalolin guda biyu da ya kawo muku yana da alaka cikin hukunci game da wata matsala keɓantatta wani abu ne ɗaya sai hukunci da sarrai a cikin shi yawwa wa amma al-hukm fil qadaya al-amma fa innahu yakhtalif amma yin hukunci cikin ƙaziyoyi daban-daban ko gamammu to hukuncin yakan canza ba guda bane ba bi mana kenan hukunci daya ko abin da ya fi daya kana bin san ranka a ciki ka san me hukuncin Allah kuma ka yarda ka yi sabo baya kama da a ce abin naka game ne ko da yaushe aikin ka kenan ina fatan kun gane shine ce anan hukunci sai ya sake kenan yawa قال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية كي تيوى رحمه الله فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار idan hakimi ko shugaba ya kasance mai addini ne sannan sai hukunci ba tare da ilimi ba akan jahilci kawai to lalle wannan yana daga cikin ma'abuta wuta kawai hakimi ɗinɗirme man jahili rihehe kif ba ilimi ba komai sai ke hukunci da jahilci to wannan da sai mutu yana daga cikin ma'abutan da za su shiga wuta gobe kiyama نعم ايه zamu zo gare shi insha Allah kenan ibnu taymiya ku bari zamu bada lokaci daga baya ibnu taymiya rahimahullah sai ce lalle hakimi mai addini da zai yi hukunci da abinda Allah bai sabkar ba da jahilci to wannan zai kasance cikin yan wuta wa in kana aliman amma idan ya kasance masani ne lakinnahu hakama bi khilafil haqq sai dai sai hukunci da sabanin gaskiya kaga wanga malami ne ya sani ya san abin da ya kamata yi amma sai hukunci da sabanin gaskiya saboda mai bin ransa ne alladhi ya'lamuhu ya saba ya hukunci da sabanin gaskiyar da ya riga ya santa kana min ahli nar shi ma yana daga cikin wanda za su shiga wuta gobe kiyama وإذا حكم بلا عدل ولا علم أولى أن يكون من أهل النار idan ya yi hukunci ba tare da ilimi ba kuma babu adalci to shi ya fi dace a kasance dan wuta kun gane abin jahili ya yi hukunci aka ce dan wuta ne da jahilci mai ilimi ya yi hukunci sabanin abin da ya sani na ilimi sai aka ce dan wuta ne to wanda ya hukunci da jahilci kuma ya zalunci fa shi ya kamata ya kasance daga cikin 'yan wuta wa idha hakama bila adilin wala ilmin aula an yakuna min ahlin nan wa hadha idha hakama fi qadiyatin li shakhsin mala yace fa duk wannan zancen da yake maka idan ya kasance ne yayi hukunci a cikin wata mas'ala ga wani mutum ba wai aikin shi kenan kullum ba wa amma idha hakama idha hakama hukuman amman fi dinin musulmi amma idan ya hukumci hukumci gamamme a cikin addinin musulmi fa ja'ala al-haqqa batilan ya maida gaskiya ƙarya wal batila haqqan ƙarya ya maida ta ya maida me yake cewa fa ja'ala al-haqqa batilan ya maida gaskiya ta zan ƙarya wal batila haqqan ya maida ƙarya kuma ta zan gaskiya was sunnata bid'a ya mai da sunna ta koma bid'a wal bid'a ta sunna ya juya bid'a ta koma sunna wal ma'rufa munkaran ya mai da kyakkyawa ya zan munkari wal munkara ma'rufan ya mai da munkari ya zan shine mai kyau wa naha amma amara Allah bihi wa rasuluhu sannan ya hana duk abin da Allah ya foro da shi da manzon shi wa amara bima naha Allah anhu wa rasuluhu sannan ya foro da abin da Allah ya hana kuma manzon shi ya hana fa hadha launun akhar mala ce wannan fa wani launi ne na daban hukuncin shi mas'alar shi daban ce يحكم في يحكم فيه رب العالمين وبنجيشن halittu shi zai hukunci game da irin wannan mutum wa ilahul mursalin da ubangijin manzanni kuma ubangijin manzanni maliku yawmiddin mamallakin ranar sakamako allazi lahu alhamd fil ula wal akhirah wanda shike da godiya a farko da ƙarshe lahul hukmu wa ilayhi turja'un hukumci nashi ne kuma ya zuwa ne wurin shi makomaku gaba ɗaya wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda lalle Allah shine wanda ya turo manzan shi da shari'a wa dinil haqq da addini na gaskiya li yuzhirahu ala addini kullihi wa kafa billahi shahida dan ya daukakar da shi ya daukakar da addinin musulunci akan gaba ɗayan addinai wa kafa billahi shahida lalle Allah ya isa a matsayin mai shaida gobe kiyama وقال أيضا هر يويتي ولا ريب باب قنقنت أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر ko shakka babu lalle duk wanda bai kudurta wajibcin yin hukunci da abinda Allah ya sabkar ma manzon shi ba wannan kafiri ne faman istahalla an yahkuma bainan nas bima yarahu huwa adlan min ghairi ittiba'i lima anzala Allah fahuwa kafir duk wanda ya halatta cewa yayi hukunci tsakankanin mutane da abin da shi yake gani a wurin shi shine adalci ba tare da bin abin da Allah ya sabkar ba shi ma kafiri ne wa innahu ma min ummatin illa wa hiya ta'muru bil hukm bil adl saboda yadda al'amarin yake babu wata al'umma babu wata al'umma sai kaga wannan al'ummar tana umarni da cewa a yi hukunci da adalci wa kad yakunu al'adlu fi diniha ma yarahu akabiruhum wanda kuma yana yiwa al'ada yana yiwa adalci a cikin addinin waɗannan mutanen ko wannan al'umma shine abinda mafi manya manyan su daga ciki suke gani a matsayin adalci بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي يحكم يحكمون بعادتهم التي يحكمون بعاداتهم التي التي لم ينزلها الله كسواليف الباديه malaci kai da dama daga cikin mutanen da ke dangana kansu zuwa ga musulunci za ka ga suna yin hukunci da al'adodinsu wanda wannan al'adodin Allah bai sabkar da hujja akan wannan al'adun ba kamar yadda suke koyi da magabatansu na ƙauye bima na ko su mutane da suke danganta kansu zuwa ga musulunci amma zaka ga wurin hukunci sukan mai da hukunci zuwa ga al'adodinsu da suka gada wurin kakanninsu wannan shine hukunci kenan ba abinda Allah ya sabkar ba ba abinda kuma shari'a ta bayyana ba ai adatu man salafahum malaci eh al'adodin wanda suka gabace su wakanu al'umara'a al-muta'in sai kasance jagororinsu da shugabanninsu shugabannin da ake yi musu da'a ba a saba musu wa yarawna anna hadha huwa alladhi yanbaghi al-hukmu bihi kuma suna ganin cewa abinda suka zarta shine ya dace ai hukunci da shi dunal kitabi was sunna ba wai da littafin Allah ba ko sunna wa hadha huwa al-kufr mallai ce wannan shine ainihin kafirci ya zama kun gabatar da al'adodinku da kuka gada wurin kakanninku da iyayenku akan abin da Allah ya sabkar akan abin da Allah ya bayyana na alkur'ani da sunna wannan shine ainihin kafirci wa inna kafiran minan nas aslamu walakin la yahkumuna illa bi adatil jariya allati ya'muru biha almuta'un malaci saboda da dama daga cikin mutane sun musulunta ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية allati ya'muru biha almuta'un sai dai ba sa yin hukunci sai da al'adodin da suke gudana tsakankaninsu wanda wannan al'adodin wanda suke foro da ayi su shine manya-manyan su da ake musu da'a da biyayya fa haula'i malace irin waɗannan mutanen su kuma idza arafu annahu la yajuzu lahum al-hukma illa bima anzala Allah fahum fahum yaltazimuna dhalika fa haula idza arafu annahu la yajuzu lahum al-hukma illa bima anzala Allah fahum yaltazimuna dhalika bal eh banjaba aiwa falamne hakanan malace to ire-iren waɗannan mutanen idan suka san cewa bai halatta ba a gare su su yi hukumci sai da abin da Allah ya sabkar falam yaltazimu dalika sai ba su lazamci yin hakan ba bal istahallu an yahkumu bi khilafi ma anzala Allah bal ba haka ba ma sai suka halatta cewa za su yi hukumci da sabanin bi khilafi ma anzala Allah da sabanin abin da Allah ya sabko fahum kuffar malaci su ma kafirai imana mutane ne na ƙauye sun musulunta suna aiki da musulunci malaci idan suka san cewa lalle bai halatta ba a gare su su yi hukunci sai da abin da Allah ya sabkar amma sai ba su bi hakan ba ba ma ba ba su bi hakan ba sai suka ga cewa ma abin da ya halatta a gare su shine su yi hukunci da sabanin abin da Allah ya sabkar to ma da ce waɗannan ma kafirai ai kun fahimci matsalan ko intaha daga nan ne magana ibn taymiyyah rahimahullah ta kare wa qala shaykh muhammad ibn ibrahim rahimahullah wa amma alladhi qila fihi yace amma abinda aka ce game da shi innahu kufrun duna kufur cewa kafirci ne karamin kafirci idza hakama ila ghairi ma anzalallah ma'a i'tiqadi annahu asi shine idan hakimin yayi hukunci da abinda Allah bai sabkar ba tare da yana kudircewa a zuciyar shi cewa shi mai sabo ne wa anna hukmullahi huwa alhaq kuma yana kudata cewa lalle hukuncin Allah shine gaskiya fa hadha alladhi yasduru minhu almarra wa nahwaha to irin wannan fa shine ke faruwa a gare shi irin wannan abubuwan so daya ko abin da ke kama da daya mun fahimci matsalar ku kenan da aka ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun masu tafsiri daga cikin su akwai Abdullahi bin Abbas yake cewa kufrun duna kufr kafircin da bai kai babban kafirci ba sai mala ce abinda ake nufi a nan ka gano shine mutumin da za a yi hukunci da abinda Allah bai sabkar ba yana mai kudurta cewa lalle aikin da ya yi sabo ne kuma yin hukunci da abinda Allah ya sabkar shine gaskiya kuma abin yakan faru ne a kan shi so ɗaya ko abin da ke kama da haka أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعظم ما لتي أما وند زيزو يأذى دوكوكي دسارنسو يتشيلست أبيسو to wannan kafiri ne ko da ya ce mun yi kuskure hukuncin Allah shine adalci kun gano zancen ku na farko yayi kuskure amma yarda da shi mai kuskure ne kuma ya san shara Allah ita ce adalci kuma abin ya faru akan shi ne akan wata matsala ɗaya ko abin da ke kama da haka wani lokaci yakan yi haka to wannan mai sabo ne ba kafiri bane irin kafircin da zai sa ya fita musulunci amma wanda zai zo ya aza dustur ya aza kanun da tsarin shi da komai shi tun daga farko har ƙarshe ya cilasta ma al'umma aiki da wannan kanunkin ko da ya yarda cewa ya yi kuskure hukuncin Allah shi ne gaskiya ta wannan kafiri ne saboda ya baddala shari'a Allah da wata shari'a kuma bayan Allah ina fata an gane zancen shi ko? wa hadha kufrun naqilun anil milla malaci wannan fa kafirci ne da ke fitar da mutum daga bar musulunci ففرق وففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها سمال الربي سكن كانوا حكمتي ko wani bangare daga cikin hukunci wanda baya yawan maimaituwa ko baya maimaituwa da tsakanin hukunci gamamme wanda shine makoma da madogara a cikin dukkanin hukumce-hukumce ko mafi yawan hukumce-hukumce kenan in dai hukumci ne cikin matsala ɗaya da abin da ya fi ɗaya tare da i'tirafi da laifinka da kuskurenka da cewa hukuncin Allah shine daidai to wannan ya sha bamban da wanda zai zo ya aza kundi wannan kundin shi za a aiki da shi gaba ɗaya shine makoma cikin yanke hukunci tsakanin mutane ya sha bamban da wancan na farko ina fata mun gane hawa wa qarara anna hadha anna hadha al-kufr naqilun an al-milla mutlaqan ya tabbatar da cewa lalle irin wannan kafircin naka canza hukuncin Allah gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshe ko ko mafi yawan hukumce hukumce wannan kafirci ne da ke fitar da ma'abucin shi daga bar musulunci kai tsaye وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية سبب دواندا يتور شرع مسلمتي وجعل القانون الوضعي بديلا منها سيسن يدوكو زامني أمدد شرع مسلمتي فهذا دليل على أنه يرى أن القانون ahsan wa aslahu min ash-shari'a to wannan dalilin da ke nuna cewa lalle wannan mutum yana ganin cewa dustur da kanun da wannan kundin shi yafi dacewa kuma shi yafi sama da shari'ar musulunci in ba haka ba dan me zai canza shi gaba daya wa hadha la shakka annahu kufrun akbar malaci irin wannan babu kwankwanto game da cewa kafirci ne babba yukhriju min al-milla yana fitar da ma'abucin shi daga bar musulunci wa yunaqidu tauhid kuma yana warware tauhidin mutum wannan shine kenan a takaice babin da ke bayani game da hakimi ko mai mulki wanda ya hukumci da abin da Allah bai sabkar ba kenan hukumci zai komawa gwargwadon aikin wanda ya hukumci duk wanda ya hukumci da abin da Allah bai sabkar ba yana mai ganin cewa yana da haƙƙin yayi haka mai hukumcin shi eh shakku kuke kafiri ne duk wanda ya ganin cewa yana da zaɓi cikin yayi hukunci da abin da Allah ya sabkar ko kar yayi shi ma me hukuncin shi kafin saboda ba ku da zabi ba ku da zabi Allah bai ba ku zabi ba ku yi ko kakku in al-hukmu illa lillah hukunci na Allah ne shi kadai wani shi bai tare da shi cikin yin hukunci afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun duk wanda kuma ya hukumci da abin da Allah bai sabkar ba yana mai raina hukumcin Allah yana ganin cewa kundi na zamani da wasu mutane banzaye dabbobi suka zo suka tsara don gudanar da rayuwar al'umma shine daidai wannan ma kafiri ne ina fatan mun gane saboda duk wani kundi da ka gani a duniya da aka tsara don gudanar da rayuwar mutane zaka samu wasu banzaye ne suka zama suka tsara shi mutane ne ku irin kushinsunku suna ganin cewa sun waye sun iya su daidaita tafiya al'umma wanda ƙarya ne duk kundin da suka tsara ba zai iya tafiya da rayuwar al'umma ba yadda ake so me yasa kaga zalunci ya ƙi ya ƙare a doron ƙasa rashin tabbaka shari'a musulunci da ɗaukar wata shari'a wadda ba ta Allah ba ba za a daina babakere ba ba za a daina kisa ba ba za a daina zalunci ba saboda ba a tabbaka shari'a ubangiji shi yasa Allah ya ce walakum fil fil me yake ce walakum fil fil qisasi hayatun ya ulil alba ku sani cewa lalle game da qisasi kuna da rayuwa mai kyau gyararra da za a zartar da shi kenan idan aka yi kisasi cikin dukkan matsalolin da Allah ya ce kisasi kansu sai kaga an zama lafiya wanda ya kashi a kashe shi shikenan sai a samu lahiyar masu kisa ka kashe kai ma an kashe ka ka tafi wanda ya sata a cire mar hannu ya zan shaida da alama a cikin al'umma gobe ba zai sata ba ‘yan ta'adda da ke tare mutane kan hanya suna musu kwace suna abin da bai dace ba au yusallabu au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfaw min al-ard ko a tsire su ko a cire musu hannaye sabanin juna da kahuwa a cire hannun dama da kawo hagun kaga an gama da kai kenan a rayuwa ko kuma a kore su daga barin ƙasa me zai hana ai zaman lahiya mazinata a bulale su bulala ɗari azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda zaka samu karuwa cikin gari babu yadda zaka rasa karuwa haka zaka rasa karuwa maza su ma babu su so da bulala na nan ashi ko za ka yi ma za ka fakaici inda ba za a yi ba za a ganka ba za ka yi a ɓoye kuma ba za a ga gidajen karuwai ba da lambobinsu dami ba za a zama lahiya ba masu gulma da ƙoƙarin jefa wa mutane ƙazafi Allah ya ce a musu bulala tamanin tamanin masu ƙazafi wane ya zana ko kaza da kaza ba tare da suna da shaidu guda hudu ba da Allah ya aji Allah ya ce a musu bulala nawa tamanin tamanin kuma wala taqbalu lahum shahadatan abada goban sun kawo labari ma kada ku kamsu kwar ku amsa labarinsu dami ba za a zamana lahiya ba kaga shara Allah ita ce adalci shara Allah ita ce za ta tafi yadda al'umma kan tsari ta yadda za a tafi daidai ba tare da an samu cakuduwa ba da lalace amma da an bar shari'a musulunci to an shiga cikin wani yanayi daban rayuwa ce ta sai haƙuri sai a hankali sai dai a ta roƙon Allah ya Allah ka kawo mana shugabanni ko ka gyara namu ya zama to sana aiki da shara musulunci shi ne kawai shi ne kawai saura aha na'am na'am نعم نعم idan mutum ya je karatu game da abin da shafi alƙalanci na shari'a ya yi ilimi akan haka ya so ya zo ya tarar da ƙasa su ba a hukumci da abin da Allah ya sabka sai ya san da tamanin cikin ɗari idan ya shiga cikin wannan wurin zai iya kawo gyara ko da kashi hamsin cikin ɗari ba laifi ya wannan aiki ka fahimce ni eh in ya shiga ya danganta da kai da matsayinka da ya imanin ka yake kai ka san kanka idan ka san ka shiga wannan bangaren za ka iya kawo gyara ta yadda za ka kawar da ɓanna mai yawa ba laifi ka shiga amma idan ka san in ka shiga ba za ka iya kawo gyara ba sai dai kai ma ka lalace ta wani lokacin haramu ne ka shiga sai ka shiga kai wata sana'ata da ina fata mun gani eh amma ka san za ka kawo gyara ka kawo daidaito sai ka shiga bu wannan haya kana da takardunka ka ajiye a ɗauke ka domin ka kawo gyara wataƙila ƙalƙashin tahiyyar ka za iya samun da dama da za su kawo gyara annabi yusuf alaihi salam daular da yake hukunci ta daula ce kafira kun san kafira ai kun daula ce da ke hukunci da abinda Allah bai sabkar ba amma sai ce ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim ka sanya ni cikin abin da shi taska ƙasa da kulawa da ita lalle ni mutum ne mai kiyayewa kuma masani ne game da wannan al'amarin haka ya shige ta kawo gyara aka sami gyara fiye da duk wanda yake zato ko ba ka kai ba haka ne in dai ka san ka iya kutsawa wuri kana da mashiga da za ka iya kawo gyara walillahi alhamd abin nema ne ka samu wani kai matsayinka darakta ne na lakwal kasan cikin banna 90 da ake 100 bisa 100 ka iya kawo gyaran 50 cikin 100 ka shiga ka zuba iya kokarin ka na ka kawo gyaran nan kai hakimi ne na gari ko mai bi ma hakimi kana da wani matsayin da zaka iya buga sanda ta yi aiki sai kai amfani da wannan damar ka kawo gyara ka rage banna iya iyawarka sai fa inda kaga abin ya ta'azzara ba za ka iya kawo gyara bal ma in ka shiga sai dai ka lalace wannan lokacin sai ka jayi ka nema taimakon ubangiji shine kawai ina fata mun gane eh amma ba za ka kafarta duk wanda yake hukunci kalkashin waɗannan mutanen ba matukar ba yayi kafircin da za ka iya tsayin masa dalili akan cewa kafirci bane ina fata mun gane aha na'am na musuluncin bai ma ba shi ne wanda aka yi bayanin shi can baya wanda aya ta sauka a kansu wanda suka nemi yin hukunci ƙarƙashin abin da yake ba shari'ar musulunci ba kenan alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut sun san da cewa ga abin da Allah ya sabkar kuma sun imani da shi kamar yadda suke riyawa sun imani da abin da Allah ya sabkar mu annabi da annabawan da suka gabace shi tattare da haka suna son a musu hukunci da abin da Allah bai sabkar ba wannan kaga ba masu imani bane ba mutanen kirki bane ba mutanen kirki ba zai yi haka nan ba malaman tafsiri sukan kawo sababin sabka wannan aya wani bai yahudi ne suka yi garrama shi da wani mutum sai ce tashi mu je wurin manzon Allah yanke mana hukunci da suka je sai annabi yanke musu hukunci suna dawowa sai gurin yace shi gaskiya bai yarda wanga hukuncin ba mu je wurin Ka'abul Ahbar yanke mana hukunci sai wannan ayat ta sabku akan su tsakanin bai yahudi da wanda ke da'awar cewa shi musulmi ne ko munafiki kenan wata riwaya kuma sukan ce sun je wurin bayan sun je wurin annabi yanke musu hukunci ya suka zo wurin Umar ibn al-Khattab me ke faruwa yace mun je wurin manzo Allah yanke hukunci amma ni kan gaskiya hukuncin bai mini ba sai ce to ina tsaya ina zuwa yana zuwa ya dauko takobi ya fito sai cire masa kai kenan kaga yin wannan abun bai dace ba bai dace ba amma ka iya tambaya to yanzu zaya zani in aka ci haƙina aka tawaye wani haƙƙin da ina gani ga yanan kuma na san daular mu ba ta hukunci da shari'a musulunci ya zani dole ka je a kwato mu haƙƙin ka ya za kai kana ganin gidajenka karukan ka filayen su ne rikicin filaye shi ya yawa ko ba ka ba abubuwan kan haƙƙin ka ga yanan kana gani za a tawaye maka a cinye maka da ƙarfin tuwo sai ka je ka kai ƙaran shirin hukuma wannan wajibi ne ma ko kuma wani dukiya ta marayu kana gani wani zai ba bakere cinye da karfin to sai a ji a kai karan shi wurin hukuma don su kwato wannan haƙƙi same da mai shi kanshi wannan dole ne ba kirga shi cikin sabo bana ma yana iya zaman tuwa wajibi a wasu lokuta ina fatan dai an gane ko a wani lokacin kiraye ai an fahimci wani ko yanzu na kana daga hannu ka ji amsa ko to alhamdulillah sai babi na gaba ko ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم دعوة حق شرعا تاوى دحل التاوى دحرم تاوى كنوان باب zai yi bayani game da haƙƙin shar'antawa da kawo tsari da haƙƙin cewa abu halal ne ko kuma haramun ne wake da wannan haƙƙin a shar'ance wa ya kamata ya ce haka malace tasri'ul ahkam allati yasiru alaiha al-ibad fi ibadatihim wa mu'amalatihim wa sa'ir shu'unihim wallati tafsilu an-nizaa'a bainahum وتنهي الخصومات وتنهي الخصومات حق لله تعالى رب الناس وخالق الخلق شرعا تهكمت هكمت wanda wannan akan wannan hukumce hukumcen bayu za su tafi a kai a cikin ibadarsu da ma'amalolinsu na yau da gobe da sauran sha'aninsu gaba ɗaya wanda wannan tsarin shine zai rabewa tsakankaninsu game da abin da ya faru na rikici ko kuma ya kai ƙarshe a cikin abin da ya shaye husuma tasu wannan haƙi ne na Allah shi kaɗai Ubangijin mutane mahalicin halittu gaba ɗaya. Ina fata kun gane, kawo tsari da za a zo a aji, wanda akan wannan tsarin mutane za su tafi gaba ɗaya a cikin bautarsu duka da ma'amalolinsu na yau da gobe gaba ɗaya, kuma a cikin abin da ya shafi abin da zai rabe tsakankanin matsalolinsu da rikice-rikicen da ke faruwa tsakankaninsu. wannan haƙƙi ne na Allah shi kaɗai wani shi baya tarayya da shi a cikin shi bi ma'ana Allah ne kaɗai ke da wannan haƙƙin shi zai tsara ya za a bauta mishi wani shi ba zai tsara yadda za a bauta ba shi zai tsara yaya mutane za su gudanar da rayuwarsu yaya za a yi a rabe matsalolin da ke faruwa tsakankanin mutane a cikin mu'amalolinsu na yau da gobe shi kaɗai ke da wannan ikon wani shi baya da wannan ikon tsara idan ka shiga cikin irin ga al'amarin kamar kai kishiya da Allah cikin irin ababen da suka keɓance Allah wannan babin kamar yana so ya karfafa maka babin da ya wuce ne kenan duk wanda zai zo ya tsara dustur wani kundi wanda kalkashin kundin nan rayuwar mutane za ta tafi gaba daya dan ta yi maganin matsalolin rayuwarsu da rikicinsu duka a cikin jinanansu da mutuncinsu da dukiyoyinsu to wannan kamar yana tarayya da Allah ne cikin irin ababen da suka keɓanci Allah Allah shi ya yi mutane shi ya tsara mutane samar da su daga babu to kuma wane ne zai ba su tsarin salon bauta da kyakkyauta mu'amala in ba shi ba akwai in ka ce kai to kamar kana yin kishiya da Allah ne madaukakin sarki shi yasa Allah ya ce ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ala kushurara lahu alkhalqu halittu kakafkin su na shi ne ko akwai mai tarayya da Allah cikin halitta babu ba ka kafara wallahi babu mai tarayya da Allah cikin halittu kakaf komawa ne shi kadai yayi halitta babu wanda ya kama mishi cikin zartar da halittun shi da yin su da yi shi ya samar da su daga babu da ba mutane Allah shi zo ya halicce su ya halicci hawa da adam su kasance asalin zuriyar bani adam mutane shi ya yi bishiyoyi ya zo ya yi duwatsu ya yi sama da ƙasa ya yi al'arshin shi ya yi kursiyin shi ya yi wuta ya yi aljanna ya yi mutane da aljanu da duk abin da kuke iya gani ma har ma wanda idanunku ba su iya riska shi kaɗai ya halicce su bai da abokin tarayya cikin halitta shi yasa ya ce ala ku shurara lahu alhalqu sai aka gabatar da lahu alhalku da ya kamata ce alhalku lahu halittu nashi ne to idan aka ce halittu nashi ne ba kai matuƙa wurin kiyaye cewa nashi ne shi kadai ba saboda aya ce nashi ne kuma na wani ne sai ya ce a'a kakafkin halittu nashi ne kenan babu wata halitta wanda wani suke tare da shi a cikin wannan halitta da ya nuna maka kenan babu wanda ke tare da shi cikin halitta sai ce wal amru kenan walahu al'amur kuma al'amari na shi ne shi kaɗai shi ke zartar da komai a cikin sha'anin tafiyar da rayuwar mutane game da abin da shahi bautarsu da ma'amalolinsu na yau da gobe da abin da zai rabewa tsakankaninsu cikin rikice-rikicensu gaba ɗaya abin da shahi rikicin mutunci ne ko dukiya ko jinanan da aka zubda tsakankaninsu na Allah ne shi kaɗai shi ke da wannan umarnin shi ke zartar da wannan hukuncin wani shi ba tare da shi cikin haka kenan banda Allah babu wani wanda ke da al'amari sai ce tabarakallahu rabbul alamin albarkatun Allah sun yawaita ubangijin halittu gaba ɗaya wa huwa alladhi ya'lamu ma yuslihu ma yasluhu ibadahu shine ya san abin da zai gyara bayin shi fa yusharri'uhu lahum sai ya shar'anta musu wannan abu fa bi hukmi rububiyyatihi lahum yusharri'u lahu da hukuncin kasancewa shi shine ubangijin bayu gaba daya sai yake shar'anta musu yaya za su ya shar'anta musu tsarin rayuwa da bauta gaba daya wa bi hukmi ubudiyatihim lahu yaqbaluna ahkamahu su kuma mutane da hukuncin kasancewa su su ababen yin bauta ne zuwa ga Allah sai su karɓi abin da ya shar'anta musu kenan hukuncin shi shine ubangiji shi ke kawo tsari hukuncin shi ku bayin shi ne sai ku karɓi tsarin da ya kawo muku wal maslahatu fi dhalika a'idatun ilaihim malace kuma maslaha a cikin bin hukuncin Allah zai komawa ne zuwa ga wanda suka bi hukuncin Allah kenan umfanin kuma ku za ku ci shi wanda ku kuka bi hukuncin Allah madaukakin sarki qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi jayayya game da wani al'amari wani abu na al'amarin addinin ku farduhu ila Allah war rasul to kuma da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki kenan shine littafin Allah alqur'ani war rasul ku koma zuwa ga manzon Allah dan yanke muku hukunci wannan in yana raye kenan idan babu shi kamar halin da muke ciki yanzu sai mu koma zuwa ga sunnonin shi ingantattu sallallahu alaihi wa alihi sallam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan da gaske ku kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da ranar karshe zalika khairun wannan shine mafi alkhairin abin da za ku yi wa ahsanu ta'wila kuma shine mafi kyawun fassara abin da kuke nema na rarrabewa tsakankaninku na rikici da abin da ke kama da na ga lokacin kira ya ku na nawa ke kira yanzu sallah eh yanzu da 25 ne ku lokacin kira ya ku